الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا ترى قوتا رجب هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة زوى مدينة دبو آية دريه دا أربعين دا أكو wadda ta yi daidai da sha ɗaya ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka a wannan cibiya ta uwar mominai aisha allah ya ƙara mata yadda da take cikin wannan unguwa ta hausawa zuwa a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin hikmatu mina tarih littafi ne na babban malami doktor Uthman Muhammad Al-Khamis hafizahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 40 daidai a cikin wannan littafi duba da yanayin lokaci yanda ya tafi babu bukatar ina ganin sai mun yi doguwar ainihin wato muraja'a muna nan dai a cikin al-mabhath ath-thani maqtalul Husayn dama dai tattaunawa ce wadda ba ta da dadin ji amma dai tunda haka yanayin karatu ne mun karanta ta satin da ya gabata dai abun ba dadi ko yawa mun tattauna game da bayan sayyidina Hussaini ya iso Karbala abubuwa marasa daɗi sun faru inda mun karanta kuma inda shi kansa sayyidina Hussaini yake tunatar da rundunar Kufa yana hada su da Allah cewa kada su yaudare shi kada su kwaye masa baya wanda ƙarshe kuma abin da ya faru kenan to bayan nan kuma mun karanta ainihin wato yakin ko a gumurzu da aka yi a wani guri da ake kiransa tsaf wanda bayan abubuwa sun faru har an zo kan gabar da kusan duwa'inda suke dakaru masu ba wa sayidina hussein kariya duk kusan an kakashe su sai ya rage sai shi shi kadai sayidina hussein a radiyallahu ta'ala anhu kuma shi ma daga karshe aka kashe shi kuma mun tattauna game da waye ya kashe ainihin wato sayyidina Hussein ko wanda aka kashe kai waɗanda aka kashe tare da sayyidina Hussein cikin ahlul baiti suna dan yawa sun kai wajen mutum goma sha wani abu akwai dai shi kansa ainihin wato sayyidina Hussein din akwai Ja'far akwai Abbas Abubakar Muhammad da Uthman wanda ainihin wato ƴaƴa ne ga shi sayyidina Hussein daga cikin ƴaƴan ƴaƴan sayyidina Ali kai daga cikin ƴaƴan sayyidina Ali banda shi sayyidina Hussein akwai waɗannan shi kansa sayyidina Hussein akwai ɗansa Abdullahi da Aliyul Akbar da kuma wato wanda ba Aliyul Zainul Abidin ba akwai Aliyul Akbar shi ma duk a wannan yakin aka kashe shi daga cikin ƴaƴan Hassan akwai Abdullah da Alqasim da Abubakar wayannan duk su ma anan suka yi shahada da kuma ƴaƴan Aqil Ja'far da Abdullahi da Abdurrahman da Abdullahi bin Muslim bin Aqil da shi kansa Muslim bin Aqil din wanda dama an riga an kashe shi a Kufa to mun tattauna game da kuma daga 'ya'yan abdullahi bin ja'afar akwai aun bin muhammad suma suna cikin wayanda ainihin wato aka kashe a wannan yaki da aka dai kusan mutum goma sha takwas cikin iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam aka kashe a wannan yaki mara daɗin ji mara daɗin karantawa da aka za mu tashi kan irhasatu maqatalil husayn ko wato irhasat irhasatu maqtalil Hussein wato hasashe na kashe sayyidina Hussein tun kafin lokacin ya faru akwai hasashe da kuma hangen nesa da ainihin wato wata ishara da ta nuna cewa sayyidina Hussein dama kashe shi za a yi عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان جبريل عند النبي صلى الله عليه وسلم ملائكة جبريل وترانا ينا وجم من زن الله صلى الله عليه وسلم والحسين معي لوكتن سيدنا حسين ينا كرمي تتشي سيدنا حسين ينا تارد إتا أم سلمة فبكى الحسين سي سيدنا حسين يفشي دكوكا تو ينا كوكا فتركته ummu salama ta ce sai na kyale shi fa da khala ala nabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam kila kukan da yake yi ne yana so ya shiga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam da haka ta kyale shi ya shiga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam fa dana min annabi sallallahu alaihi wasallam ya matso kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala jibrilu sai malaika jibrilu yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam atuhibbuhu ya muhammad kana son wannan jika naka ko ɗanaka ka ya muhammad qala na'am annabi sallallahu alaihi wasallam ce kware da gaske qal sai malaika jibril ya ce inna ummataka sataqatulu kuma kaga wasu ne cikin al'ummaka za su kashe shi wa in shi'ita araituka min turbatil ardi allati yuqtalu biha in kana so ma in nuna maka a kasar da za a yi masa wannan ta'addanci a kashe shi fa arahu iyaha sai mala'ika jibril ya nuna wa annabi sallahu alaihi wasallam wannan ƙasa da za a yi wa sayidina hussein irin wannan ta'addanci fa'idal ardu yi ƙalu da ha karbala sai gashi ana duba sai ƙasar ta zama ita ce dai wannan ƙasar karbala inda a nan aka kashe sayidina hussein wannan ka koma cikin fada'ilus sahaba mujalladi na biyu shafi na 782 rakam na 1391 amma wannan hadisi ne mashhuri amma da'ifi ne huwa hadithun mashhur wannan hadithin ya shahara ana cewa mala'ika jibril ya yi wa annabi wannan magana har ya nuna masa hoton kasar karbala da za a kashe sayyidina husain amma hadisin duk da shahararsa lakinnahu da'if hadisi ne da'ifi min jami'i duruki ta dukkan hanyoyin da hadisin aka ruwaito shi duk hanyoyin da aka hadisin ya zo ba su da kyau ba su da inganci an ummi salama zuwa ga ita na na ummu salama da haka wannan magana ba ta da tushe ballantana makamacin da hanyar da ta zo ba ta da inganci da haka wannan hadisi ne da ifi wallahu ta'ala alam wa an ummi salama ta radiyallahu anha qalat an karbo daga ummu salama Allah ya kara mata yadda tace sami'tul jinnata nuhu alal husain lamma qutila tace ta ji mala'i wato aljanu suna kuka lokacin da aka kashe sayyidina husain ummu salama ta ce sami'tul jinna tanuhu cinaji hatta aljanu tanuhu suna yin kuka alal husain lamma qutil suna yi wa sayyidina husain kuka lokacin da aka kashe shi radiyallahu ta'ala an wannan magana ku koma cikin fadailus sahaba mujalladi na biyu shafi na 766 da rakam na 1373 wa sanaduhu hasanun isnadin wannan magana ta ummu salama isnadin ta yana da kyau wa amma maruwiya amma game da irin abubuwan da aka ruwaito min na cewa anna sama'a wai sama sarat tumdiru daman ta dinga ruwan jini lokacin da aka kashe sayyidina Hussein au ko kuma annal judura wai bangwaye da garu ludihat biddima duk bangwaye sai da aka shafe su da jinin kashe sayyidina Hussein aw ma yurfa'u hajarun ko kuma ƙaryar da ake tatsu yadda ake cewa wai babu wani dutse da za a daga ko babu wani dutse da za a daga illa wa yujadu tahta hudamun face sai an ga jini a karkashin wannan dutsen aw ma yadhbahuna jazuran ko kuma wai a lokacin babu wani raƙumi da za a yanka illa sara kulluhu daman ballan ana fede shi maimakon a ga jini face sai gaba ɗayansa ya zama jini wai duk raƙumin da aka yanka gaba ɗaya za a ga ya zama jini fa hadhihi waɗannan maganganu waɗannan ruwayoyi kulluha akadhibun dukkaninsu labarin kanzon kurege ne ƙarya ne an fahimta ko wa turrahatun wato at-turrahat shine al-abatil an fahimta maganganu ne na ƙarya marasa tushe walaisa laha sanadun sahihun ba su da wani isnadi salsala ingantacciya ilan nabi sallallahu alaihi wasallam zuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam au ahadin ko kuma ba su da salsala ingantacciya zuwa ga wani mimman asar al-haditha daga wadan daga wanda wato ya riski zamanin da abin ya faru ina fata an gane ma'ana wannan magana ta cewa ainihin wato sama ta yi ruwan jini ko bango duk bangwaye an shafe su da jini ko duk dutsen da ka daga sai kaga jini a karkashinsa ko babu wani raƙumi da za a yanka face ya zama jini dukansa wannan duk magana ce da ta fuskar isnadi da salsala babu ingantacciyar salsala zuwa ga annabi ko zuwa ga wani cikin wanda ya riski zamanin wa inna ma hiya akadhibun kawai tatsuniyoyi ne tuzkaru da ake ambatan su li itharatil awatif wato dan a motsa zuciya dan a nuna takaici a motsa mutane zuciyarsu su ji irin abin da aka ya faru tashin hankali da musibar gama irin abubuwan da suka faru da haka wannan emotional abubuwa ne ba ba, ba shi da wani dan a motsa emotion ina fata gane shine ma'ana li itharatil awatif dan kawai a motsa mutane zuciya aw riwayatun bi asani da munqati'a ko kuma zaka same su alal aqalli ruwayoyi ne da isnadun su katsatse ne tsinkakke ne ba hadadde ba mimman lam yudrikil haditha kuma duk ruwayoyi ne da aka samu daga wayanda ba su riski zamanin da abin ya faru ba wannan ka koma cikin albidaya wan nihaya wato abin da ya faru a shekara ta 61 bayan hijira zaka samu bayani ainihin wato da ibnu kathir yayi akan haka wa an ibnu abbas radiyallahu anhuma qal an karbo daga abdullahi dan abbas Allah ya kara musu yadda yace ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil manam yace nayi mafarki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bi nisfin nahar wato a cikin rabin yini wato nayi mafarki da shi a rabin yini kila ko yini ya raba ya kwanta bacci sai ya mafarki da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ash'atha akbara ya ce na ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ƙura sallallahu alaihi wasallam ma'ahu ƙaruratun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana rike da wata kwalba ko wani mazubi fi hadamun wato a cikin wannan kwalbar ko wannan mazubin jini ne yaltaqituhu da annabi yake ta ɗiba yana tsincewa yana kwarfewa yana zubawa a ciki qultu ya rasulullahi ma hadha sai na ce ya maikin Allah wannan fa menene qala sai ce damul husaini wa ashabi wannan abin da kaga ina ɗebewa ina ɗura a cikin kwalban nan jinin sayyidina husain ne da shi da ƴan uwansa lam azal atatabba'uhu منذ اليوم tsawon yinin yau aikin da nake ta yi kenan jinin nake ta bibiya duk inda ya zuba ina ɗebewa ina zubawa ana qala ammar rawi dhalika alhadith ammar wanda shine marwaicin wannan hadithin yace fa hafizna zalika sai muka kiyaye wannan magana ta, ta abdullahi dan abbas mafarkin da ya yi fawajadinahu sai muka samu abin da aka yi mafarkin kutula zalika yau a wannan ranar da ya ce ya yi mafarkin to kuma a ranar aka kashe sayyidina husayn kaga kenan wancan mafarkin ya tabbata ya tabbata gaskiya ka koma cikin fada'ilus sahaba mujalladi na biyu shafi na 778 rakam na 1380 1,380 rakam na 1,380 to na'am 1,380 ko to kai kai wahami ka tsaye da mu ko wa isnaduhu sahihun isnadin wannan hadithin shi ma wannan magana isnadin ta ingantaccen isnadi ne wannabi sallallahu alaihi wasallam ya kulu kuma dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man ra'ani fil manami faqad ra'ani duk wanda ya ganni a mafarki ni ya gani wa ibn abbas a'lamu an-nasi bi sifati rasulillah sallallahu alaihi wasallam in dai har mutun ya ga manzon Allah irin sufofin da aka karantar da mu a cikin ainihin hadisai da sira to in kaga annabi da irin wannan shi ka gani to kuma ga abdullahi dan abbas shi yana daga cikin mafiya sanin sufofin annabi sallallahu alaihi wasallam da aka yace yayi mafarki da annabi ai ba a tunanin wani ya gani ba annabi ba da aka yayi mafarki da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma annabi ya ce wanda ya mafarki da shi shi ya gani wannan hadisin na man ra'ani fil manami faqad ra'ani hadisi ne wanda imamul bukhari ya ruwaito shi a kitabut ta'bir babu marra annabi sallallahu alaihi wasallam fil manam hadithi na 6994 haka imam muslim cikin sahihin littafinsa cikin kitabun ru'ya babu qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam man ra'ani fil manami faqad ra'ani shi ma ya rawaito wannan hadithin a hadisi na rakam na 2266 azabud duniya qabla al-akhirah mala yace to zamu ji irin azabar duniya da Allah ta'ala ya dandana wa waɗanda suka yi wannan aika aika suka yi wannan irin ta'addanci na kashe jikan annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina Hussein irin azabar da aka yi musu tun a nan duniya kafin kuma su je su tarar da ta lahira wallazi amara bi qatl al-Husayn wanda dai yayi umarni a kashe sayyidina Husayn Ubaidullah ibn Ziyad shine Ubaidullah ibn Ziyad walakin sai dai lam yalbath hadha wannan mutum Ubaidullah ibn Ziyad bai dauki wani lokaci ba bayan ya sa an kashe sayyidina Husayn an kutila shi ma sai aka kashe shi ya sa an kashe sayyidina Husayn ba dadewa shi ma kuma tasa ta same shi shi ma aka kashe shi wa ya kashe shi qatalahul muhtaru bin abi ubaidin al-mukhtar ibn abi ubaidin shine ya kashe shi intiqaman lil husayn dan daukar wa sayyidina husayn fansa wa kana al-mukhtaru mimman khazala muslim bin aqil kuma shi mukhtar bin abi ubaid nan yana cikin wayanda suka wulakantar suka tozartar da muslim bin aqil har aka kashe shi da kamar wani nau'i ne na neman gafara da neman tuba tun da gashi har abin ya kai ga kashe jikan annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ya daurin dinar yaki ya je suka farma ubaidullahi abunan muslim bin ubaidullahi bin ziyad wato shi ma har ya kashe shi fakana alhalu bin nisbati li ahli al-kufa annahum aradu an yantaqibu min anfusihim haka halin ya kasance game da mutanen kufa sun dinga wato sun nufi su dauki fansa akan kansu su azabtar da kansu su yi wa kansu uquba li'annahum awwalan domin su ne a karan farko khazalu muslim bin aqil suka fara tozartar da muslim bin aqil hatta kutila har ta kai ga kashe shi ihu bayan hari kenan ko su suka fara yin wannan dan haka sai ya zamto a daidai wannan dangantakar wannan abu sai mutanen kufa suka nufi wa kansu intikami su dauki fansa akan kansu su ladabtar da kawunan su su wa kansu uquba domin a karan farko su suka fara ainihin yaudara da wulakantar da taɓar da muslim bin aqil wanda shine ambasada ko dan aiken sayyidina husain kafin sayyidina husain ya karaso walam yataharrak minhum ahad kuma gashi suna kallo aka kashe musulun bin aqil ba ko mutum ɗaya daga cikinsu da ya motsa ballantana ya attempt na hana kashe musulun bin aqil kun ji abu na farko wa thaniyan na biyu lamma kharaja al-husayn lokacin da sayyidina husayn kuma ya fito tunda ba shi da labarin abin da ya faru ga musulun bin aqil har sai da ya zo ina qadisiyya kun tuna a baya mun karanta sannan ya ji labarin cewa ai dan aiken da ya aiko dan ya zo ya karba masa mubayar mutanen kufa kafin iso wasa ashe shi ma shigo shigo ba zurfi suka yi masa sun yaudare shi an kashe shi ina fata an gane to sai ya zamto lokacin da sayyidina Hussein shi ma ya fito din tunda kun ga a Qadisiyya ai yayi nufin ya koma ƴaƴan musulmin bin Aqil suka ce su kam sai sun je sun dauki fansan mahaifinsu wannan yasa shi kuma sayyidina Hussein ya zama tare da su har ya zo dai abin da ya faru na kaddara ya faru a kansa to lokacin da sayyidina Hussein ya fito lam yudafi ahadun minhum ahad babu mutum daya daga cikin mutanen kufa da ya bashi kariya kaga dai wasiku da suka dinga tura masa wanda muka karanta a baya ko an ce sun rubuta takarda da wasikun suna tare da shi suna goyon bayansa za su mara masa baya wasikun da muka karanta a baya sun kai wajen 500 kun tuna to amma duk da haka da ya zo laifinsu na biyu lam yudafi ahadun minhum ba mutum ɗaya daga cikinsu da ya ba da kariya anhu ya hana a kashe sayyidina Hussein illa ma kana min al-hurr bin yazid at-tamimi sai yunkurin da ainihin wato al-hurr bin yazid at-tamimi yayi wa man ma'ahu da waɗanda suke tare da shi shi ma kun tuna satin da ya wuce ko yana cikin wanda ya taho da niyyar ya kasa sayyidina Hussein daga ƙarshe sayyidina Hussein yayi wani dan takaitaccen nasiha da jan hankali ya nuna hadarin ya kasa a nan alhurru bin yazid at-tamimi ya haɗe tare da rundunar sayyidina husayn to in banda wannan yunkurin da aka samu daga shi alhurru bin yazid at-tamimi da shi da magoya bayansa to ba a samu wani yunkuri ba a samu wani katabus ba daga mutanen kufa wajen mara wa sayyidina husayn baya ballantana su hana kashe shi amma ahlul kufa amma mutanen kufa in ka cire wannan hurru bin yazid da tamimi da waɗanda ke tare da shi to mutanen kufa fa innahum khazaluhu shi ma sayyidina husain haka suka kwaye masa baya haka su shi ma suka tozartar da shi walidhalika tajiduhum da haka za ka same su yadribuna sudurahum sune waɗanda suke dukan kirjin nan nasu ba ka gani ana ya Hussein ya Hussein ana dukan kirji shi ma bakin nan naka da bai ma san me ake ciki ba shi ma yana ta cikan kirjin sa ina fata an gane bai san me ya faru ba yana ta makan kirjin sa to kaji su wayancan masu dukan kirjin su yana daga cikin irin abinda suka dinga yi tajiduhum zaka same su yadribuna sudurahum suna dukan kirjin su wa yaf'aluna ma yaf'aluna suna aikata duk abin da kaga suna aikatawa na yiwa kansu azaba dukan junan su yiwa kansu kaza sarawa kansu makami duk suna yi ne litakfir an tilkal khati'a wai dan neman kankare wancan kuskuren ko laifin da suka aikata allatir takabaha aba'uhum laifin da ba ma su suka yi ba iyayensu ne suka aikata kama yaz'umuna a fadar su fa a fadar su wannan duka ga mutum an sa garoshin wuta ya taka ba a ganin su ranar ashura suna yi an taka garoshin wuta mutum ya taka da kuma mutum a ɗauki makami a tsara masa ko wani lauje ko wata adda ko takobi haka a tsara mutum a ka ko a tsara masa a baya da sauran duk abin da suke yi wai wannan suna yi ne dan neman kankare laifin da iyayensu ko kakanninsu suka aikata ka koma waje shu al-mukhtar alladhin taqama lil husayn rundunar al-mukhtar ibn abi ubaid wannan rundunar tasa alladhin taqama lil husayn wanda shine ya sha alwashi ya dauki fansa wa sayyidina husayn samma nafsahu shi mukhtar bin abi ubaid ya ambaci kansa jaishat tawabina kaji ko jaishu at-tawabina wai rundunar masu tuba kaga yana nuna suwa ya suka kashe sayyidina Hussein suwa suka gayyato shi kuma suka janye suka bari aka kashe shi su ne to kaga shi yasa suke dukan jikinsu suna kuka kukan da suke yi shine wai saboda neman gafara da tuban irin tozartarwa da cin amana da suka yi wa sayyidina Hussein suka kwaye ma baya suka kuma ki bashi kariya har aka kashe shi shi yasa shi Mukhtar bin Abi Ubayd farkon abin da ya fara yi sai ya je hada rinduna ya farma ainihin wato abin nan ubaidullahi bin ziyad ubaidullahi bin ziyad ya far masa ya kashe shi to har kuma ya sanya wa kansa da waɗanda suke tare da shi rundunar su sune jaishat tawabi i'tirafan minhum bi takasirihim tijah al-husayn da kansu sun yadda suna yin furuci da kansu na gazawar su na ba da kariya wa sayyidina husayn wa hadha bidayatu zuhuri shi'a wannan shine kuma farko farkon bayyana shi'a ka mazhabin siyasi a matsayin kaman wata mazhaba ta siyasa daga wannan lokacin shine farkon bayyana shi'a a matsayin wata mazhaba ta siyasa amma shi'atu amma shi'anci ko shi'a ka mazhabin aqaidi a matsayin sana wato mazhaba ta aqida wa shi'ancin ya zama aqida wa fiqhi ya zama wata mazhaba ta fiqhu to fa innahu mutaakhirun jiddan wannan daga baya ne sosai shi'a a matsayin aqida a matsayin wata mazhaba ta fiqhu wannan ya faru ne bayan wancan faruwa wancan na farkon da lokaci mai tsawo na fata an gane ba a danki ba'i daulati bani umayya ta bi zamanin bayan daular bani umayya ta kare ga baki ɗayanta da wani zamani sannan shi'a a matsayin aqida shi'a a matsayin wani mazhabi na fiqhu ya bayyana amma shi'a a matsayin wata mazhaba ta siyasa masu goyon bayan aliyu masu goyon bayan hassan ko husaini ko kaza ko kaza wannan ya daɗe wannan kuma lokacin da wannan abu ya faru shine farkon bayyana shi'anci irin na siyasa na goyon bayan wane kowa amma shi'anci a matsayin aƙida da kuma mazhaba ta fikihu to kaji shi kuma wannan wani abu ne wanda daga baya ne sosai ainihin aka samu haka na fata an gane وعن أمارة بن بن عمير عن كربونة أمارة بن عبيد قال يتي لما جاء برأس عبيد الله بن زياد وأصحابه نضدت أي صبت في المسجد lokacin da aka zo da kan Ubaidullahi bin Ziyad domin irin abin da suka yi Sayyidina Hussein haka aka yi musu shi ma aka yanko kansa wa ashabihi da shi da sahabbansa mutanensa nuddidat nuddidat ay suffat sai aka jera su fil masjidi a masallaci fil rahabati a rahaba haka aka ajiye kan muslim bin ubaidullah a ubaidullah bin ziyad aka ajiye kansa da sauran mutanensa duk aka jera a masallaci ya ƙulu wannan mai bada labarin umaratu umaratu bin ubay bin umair yake cewa fanta haitu ilaihim yace ni ma sai na tafi gurin wahum yaquluna qad ja'at qad ja'at sai na ji mutane suna cewa ga ta nan tazo ga ta nan tazo yace ina duba fa idza hayyatu sai naga wata macijiya ce qad ja'at tazo ta takhallalu ru'usa tana ta kukkutsawa tsakanin waɗannan kawunan da aka jera hatta dakhalat fi min khirai ubaidillah bin ziyad bata tsaya kan kan kowa ba sai kan ubaidullah bin ziyad tana zuwa sai ta shige cikin hancinsa fa makasad hunaihatan ta dade tsawon wani lokaci thumma kharajat sai kawai ta fito fa zahabat sai ta tafi ta yi ta tafiya ta yi ta tafiya hatta ta ghayyabat har sai da ta ɓace thumma qalu sai na sake jin su sun ce kad ja'at kad ja'at gata nan tazo gata nan tazo fa fa'alat zalika wannan mucije sai da tayi haka akan ainihin wato Ubaidullah ibn Ziyad marrataini aw thalathan sai da tayi haka sau biyu ko sau uku na fata an gane ka koma cikin Jami'u Tirmidhi Kitabul Manaqib babu Manaqibul Hasan wal Husain hadisi na 3780 imamu tirmidhi ya ce kuma haza hadithun hasanun sahihun to kaga shine mala ya ce azabun fi duniya qabal al akhirah kaga abinda suka yi sun fara girbarsa anan shi wanda allazi tawalla kibrahu minhum kaga shi ga ma banda yanko kansa da aka yi da kisa na wulakanci da aka yi masa shi ma to ga kuma umaratu bin wato abin nan umara ko bin umair yake cewa kuma yana nan kawai sai ya ga ga wata mucijiya kaji ta shiga me ta ciro a hancin me ta ciro a cikin cikin nasa Allah Allahu a'lam sau biyu ko sau uku tana haka tana ta zo ta cira ta ko ta shiga ta fita ta bace ta kuma dawowa malai ce wa hadhan tiqamun min Allah tabaaraka wa ta'ala wannan intiqami ne daukan fansa ne da ukuba da azabtarwa daga Allah tabaaraka wa ta'ala min hadhar rajul daga wannan mutum allazi sahama musahamatan kabira wanda yayi tarayya ko sahama wanda ya bada dama musahamatan kabiratan bada dama mai girma fi qatlil Husain bin Ali wajen kashe sayyidina Husain radiyallahu anhu na fata an gane eh wannan mutum Ubaidullah bin Ziyad sahama musahamatan kabira yayi musharaka shine musahama sahama ay sharaka ya yi tarayya kuma tarayya ba kaɗan ba tarayya mai girma wato wajen kashe sayyidina Hussein bin Ali radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu an abi raja'in al-utaridi an karbo daga abi raja al-utaridi qala yace la tasubbu aliyan kar ku zagi sayyidina Ali wala ahla hadha al-bait kar ku zagi wani cikin mutanen wannan gida fa inna jaran lana min bal hujaym ya ce domin akwai wani makocinmu ɗan ƙabilar balhujaim ita balhujaim ɗin nan ƙabilatun min ƙaba'ilil arab wata ƙabila ce daga cikin ƙabilun larabawa ya ce to an samu wani makocinmu ɗan wannan ƙabilar ƙala wata rana ya yi sakin baki a kan sayidina hussein ya ce alam tarau ila hadal fasikil hussein bin ali wal iyazu billah qatalahu allah yake cewa ba kwa ganin ba ku ga wannan fasikin wai yana nufin al-Husayn bin Ali qatalahullah har da ƙara wannan kalmar qatalahullah ba ku ga wannan mutum ainihin al-Husayn bin Ali ba faramahu Allah bi kaukabaini fi ainihi nan take kawai sai Allah ta'ala ya jefe shi wato al-kaukab bayadun yusibul ayn gaba ɗaya idan nasa wajen bakin sai ya ɓace idan gaba ɗaya koma fari shi ne faramallahu sai Allah ta'ala ya jefe shi faramahullahu bi kaukabai Allah ya jefe shi da wani irin ciwo na ido ya koma fari ba bakin gaba ɗaya fi ainihi a idanunsa faɗa masallahu basarahu Allah ya shafa ganinsa sai ya makance shi yasa wannan ainihin wato raja al-utaridi yake ta kar ku kuskura ku dinga sakin baki akan aliyu ko wani daga cikin iyalan gidan sayyidina Ali domin ga abin da ya faru ya ce shi ganau ne ba jiyau ba ga wannan makocin nasu dan wannan kabilar yayi sakin baki akan sayyidina Hussein nan take Allah ta'ala ya makantar da shi ka koma cikin ainihin wato al-mu'jamul kabir mujalladi na uku ainihin wato a shafi na sha biyu da kuma arqam na dubu biyu da ɗari takwas da talatin kuma isnadin wannan magana isnadi ne wanda yake sahihi man qatalal husayn radiyallahu an man qatalal husayn waye kashe sayyidina husayn qabla an nata'arrafa ala qatlati husayn kafin mu san su waye suka kashe sayyidina husayn da'una narji'u sanawatin qalila ku dan ban mu dan koma yan shekaru kadan ila aliyin zuwa kan sayyidina ali wal husayn ma'a shi'atihima da kuma shi kansa sayyidina husayn tare da magoya bayan su bari mu dan yi tariyar bayan inji malam mu dan koma yan shekaru kadan mu dauko daga kan abin da ya faru ga shi mahaifin sayyidina husayn din sayyidina ali da kuma shi kansa husayn din da game da yaya suka yi tare da magoya bayan su aliyun na farko shi mahaifin sayyidina Hussein shi sayyidina Ali radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu yashtaki min shi'ati ga sayyidina Ali da kansa yana kokawa game da magoya bayansa game da yan shi'arsa masu goyen wanda suke cewa suna goyen bayansa ahlul kufati yana ana nufin mutanen kufa fa yaqulu ga abinda sayyidina Ali yake faɗa yace asbahatil umamu takhafu dhulma ru'atiha an wayi gari al'ummomi suna tsoron zalunci da kama kariyar shugabanninsu an wayi gari wani lokaci za ka samu talakawa al'umma talakawa suna su ne za ka gansu suna tsoron zaluncin majibinta al'amuransu jagororinsu sai na ne cewa asbahatu yanzu kuma an waye gari ni a kafa zulma ra'iyyati ni kuma tsoron zaluncin talakawa na nake ashe kaga talaka shi ma yana iya zaluntar shugabansa sayyidina ali yace bisa al'ada an saba ganin talakawa su dinga tsoron zaluncin shugabanninsu an waye gari ni kuma yanzu ni ne shugaban amma ni kuma ni nake tsoron zaluncin talakawa na istamfartukum lil jihad na ne muku fito jihadi falam tamfiru kun ki fitowa wa asma'atukum na ne muku saurare ni falam tasma'u kun ki sauraro na wa da'awtukum sirran wa jahara na kira ku a asirce na kira ku a bayyane falam tastajibu kun ki amsa kirana wa nasahtu lakum nayi muku nasiha falam taqbalu kun ki karban nasihata ashuhudun kajiyab ashuhudun yanzu ga ku a halarce kajiyab amma da ku da wanda baya nan da daya ashuhudun yanzu ga ku halartattu kagiyabin amma hukuncin ku kamar hukuncin waɗanda suke ba sa nan wa abidun ga ku bayi ka arbab kun zama kaman ku ne iyayen giji atulu alaikumul hikama ina karantar da ku maganganu na ilimi da hikima fatamfiruna minha amma kuna gujewa wa'annan maganganu na hikima ina ilmantar da ku kuna gujewa ilimi wa a'idhukum bil maw'izati al baligha ina yi muku wa'azi irin wa'azi mai ratsa zuciya mai kaiwa matuka fata tafarraquna anha amma kuna watsewa ku tarwatse ku ba wa'azin ku kin aiki da shi wa ahuthukum ala jihadi ahlil baghi ina ta kwadaitar da ku da zaburar da ku akan ku zo a yaƙi ma'abota zalunci fama ati ala akhiril qaul kafin in zo ƙarshen magana ta hatta arakum mutafarriqina bad abadi saba kawai sai in ganku kun tarwatse kowa ya kama gabansa ina kwadaitar da ku ku zo a tafi jihadi a yaƙi zalunci a amma kafin in ƙara magana kawai sai in tarar da ku sai in gan ku gaba ɗaya duk kun tarwatse kun watse shi ne mutafarriƙina wato abadi ya saba wannan kamar wani karin magana ne jumlatan yudrabu bi halmathal fil wato fil furqati lisanul arab saba wato wani karin magana ne ya zama wato tarwatsewa gaba ɗaya wannan ya kama nan wannan ya nan wannan ya nan shi ake nufi da ainihin wato a badiya saba me yasa muku a yadiya to hatta arakum mutafarriqina ayadiya ayadiya saba haka ya rubuta muku to ku bashi yafi kyau haka eh kaga wannan ya kakkaba jikinsa ya kaba hannunsa kawai ya tashi nan wannan ma ya kakkabe ya tashi nan yayi daidai haka ayadiya saba din eh tarji'una ila majalisikum wa tatakhada'una an mawa'idhikum tarji'una kuna komawa ila majalisikum zuwa guraren zamanku wata takhada'una amma kuna yodara kuna cin amana amma wa'idhukum ta hanyar kin yin amfani da wa'azinku uqawwimukum gudwatan ina kokarin miƙar da ku da safe wa tarji'una ilayya ashiyatan ka dhahril hayya amma kafin rana ta yi kun dawo mun kaman bayan maciji ajazal muqawwimu mai miƙarwan ma har ya gaji wa a adalal muƙawwamu shi kuma wanda ake miƙarwar ya gajiyar da mai miƙar da shi ko kuma wa a adalal muƙawwamu shi kuma wanda ake miƙarwar ya ƙara taurarewa ayyuhar shahidatu abdanuhum alga'ibatu qulubuhum ya waɗanda jikinsu ne a nan amma hankalinsu baya nan al-mukhtalifatu ahwa'uhum wa'anda zuciyarsu ta bambanta al-mubtala bihim umara'uhum ya wa'anda aka jarabci shugabanninsu da su ba wai a jarabci talak wato a jarabci talakawa da shugaba ba shi wannan hudu ba ta sayyidina ali shi talakawan aka jarabce shi da su shine yake cewa yake cewa ayyuha shahidatu to mun karanta nan ko sahibukum yuti'u Allah ma'abocinku shine sahibukum ma'abocinku wato mutuminku shi sayyidina alin kansa kenan yuti'u Allah yana yi wa Allah da'a wa antum ta'asuna ko kuma kuna saba masa lawadittu yace nayi buri na so a ce wallahi na rantse da Allah anna mu'awiya ta sarrafa ni bikum sarfa dinari bi dirham na so a ce ina ma sayyidina wato mu'awiya yayi mun canji yayi mun musanya da ku irin musanyan in ba da dinari a bani dirhami kaga dirhami ya fi daraja ko a dinar ya fi daraja ko yace ina ma sai mu'awiya zai yi musanya da ni ya karbi talakawa na in bashi na wato in karɓi talakawa na ni kuma in bashi ko? in karɓi talakawansa shi kuma ya bani in bashi nawa shi ne ma'ana na so a ce lawadittu hausa ta fito haiko? lawadittu ya ce na yi buri na so a ce wallahi na rantse da Allah anna mu'awiyata ina ma dai mu'awiya sarrafa ne bikum ya canza mun da ku ya canza mun ku sarfa dinari bi dirham irin canjin dinare da dirhami ta yanda sai ka bada dinare da yawa a baka dirham wato sai ka bada darahim da yawa a baka dinare daya fa akhadha minni asharatan minkum ya karbi mutum goma a cikin ku wa dani rajulan minhum ya ban guda ɗaya cikin su ba su ne dai wanda suke sa suna goyon bayansa ba wannan maganar sai maganar sai na ali ce kaji da ya tara mutanen kufa ga abin da yake gaya musu ya ahlal kufa bai gama ba yace ya ku mutanen kufa munitu minkum bi thalathin wasnatayn an jarabce ni da ku da abubuwa biyu da kuma abubuwa uku da abu biyu kuma munitu kalmar munitu ai ibtulitu shine munitu ibtulitu minkum an jarabce ni bi thalathin da abubuwa uku wasnataini da biyu minkum daga gare ku summun zu asma'a abubuwa uku kenan summun kurame zu asma'a amma ma abuta kunnuwa an jarabce ni ga kunnuwan amma ba masu ji ba wa bukmun ga bebantaka zu kalam amma ma abota magana ga ku bebaye amma ma abota magana wa umyun zu absar ga kuma kafi ma abota ido ga ido amma kuma makahon ido ya ce to an jarabce ni da waɗannan abubuwan guda uku kunnanku ba mai ji ba ne bakinku ba mai faɗin gaskiya ba ne idanuwanku ba masu ganin hanyar gaskiya ba ne abu biyan kuma da aka sake jarabta ta da ku la a harara sidikin inda liƙa ku ba ‘ya'ya ba ne nagartattu na gaske lokacin da aka haɗu da maƙiya ku ba ‘ya'ya ba ne wa'yanda suke sidikin ‘ya'ya na gaske inda liqa lokacin da aka haɗu wajen yaƙi wala ikhwana thiqatin ku ba ƴan uwa bane na amana na aminci inda bala lokacin bala'i lokacin jarabawa taribat aidikum Allah wadaranku ya ashbahal ibul ya waɗanda suke kamar raƙuma gaba an haru atuha irin raƙuman da makiyayinsu ya tafiye basu kullama jumi'at min janibin duk lokacin da aka tattaro su min janibin ta wannan gefen ta farraqat min akhar sai su tarwatse ta nan bangara wannan magana kuma kun san a cikin inda take ka koma cikin nahjul balaga nahjul balaga littafi ne na yan shi'a mun karanta shi mun can muqaddiman mu ta farko nahjul balaga a cikin mujalladi na ɗaya shafi na ɗari da 87 zuwa 189 za a ga wannan kamar hudu ba ce da sayyidina Ali wa mutanen Kufa an fahimci wannan walam yaqifil amru inda hadha al-hadd bal ittahamuhu wal iyad billahi bil kadhib al'amarin bai tsaya ba a iya wannan iyakar bal ma sun tuhumce shi wal iyad billahi bilkazibi sun tuhumce shi da ƙarya rawar sharifin radi a sharifin radi ya yi ruwaya an abil mu'mini na ali an amiril mu'mini na ali radiyallahu an daga sayidina ali radiyallahu anhu annahu kale ce amma ba'adu sayidina ali da kansa ce bayan haka ya ahlal iraki ya ku mutanen iraq fa inna ma antum kalmar atil hamili ya ce kun san misalin ku wallahi ku kamar mace ce mai ciki hamalat da ta ɗauki cikin falamma a tammat yayin da cikin ya girma ya isa haihuwa aqalasat wa mata qayyimuha sai cikin ya ainihin yankwane ya koma kuma mijinta ya mutu wa tsala ta'ayyumuha kuma zawarcinta da rashin mijinta yayi tsawo wa warithaha ab'aduha mafi nesa da ita ya aure ta amma wallahi na rantse da Allah ma ataitu ma ataitukum mukhtiyaran ma ataitukum mukhtiyaran ban zo wajen ku da zabi na ba walakin ji'tu ilaikum sauqa kawai na zo wajenku ne kaddara ce ta koro ni kaddara ce kawai ta zo da ni amma ba bisa zaɓi na na zo wajenku ba walaƙad balagani annakum taquluna na samu labarin kuna cewa aliyun yakdhibu aliyu yana ƙarya aliyu yayi ƙarya qatalakumullahu Allah wadaranku fa alaman akdhib wa zan yi wa ƙarya wannan magana ita ma tana cikin nahajul balaga mujalladi na ɗaya shafi na 187 da 100 da ainihin wato 119 wa qala aidan radiyallahu an sayyidina ali radiyallahu anhu ya kuma cewa qatalakumullah Allah ya la'ance ku Allah wadaranku laqad mala'atum qalbi qaiha lalle kun cika mun zuciya da ruwan maruru kaihan kun cika min wato zuciya kaihan da ruwan kurji wa shahantum sadri ghaidha kun cika min kirjina da takaici da bakin ciki wa jara'tumuni naghafal wato nagabat tahmami anfasa sannan kun kwankwadar da ni haɗiyar wato baƙin ciki kwankwada bayan kwankwada wa absattum alayya ra'ayi kun lalata mun tunanina kun lalata mun ra'ayina bil isyan ta hanyar saban Allah da saba mun wal khizlani da kuma kwaye mun baya da tabar da ni da wulakanta ni da kukai wannan shi ma hukuma nahjul balaga mujalladi na ɗaya shafi na ɗari da tamanin da bakwai da kuma shafi na ko zuwa shafi na ɗari da tamanin da tara wayannan duk maganganu ne da sayid na ali ke gaya magoya bayansa zuwa ya magoya bayansa na'am na'am ɗan shi'a shi kansa bai ji daɗinsu ba kaji irin kalmomi da suka fito daga bakin sayid na ali game da shi'ati magoya bayansa da suke cewa suna tare da shi to ba sayyidina ali ne kawai ya faɗa ba shi yasa malai ce bari mu dan koma shekara kaɗan sai ya fara gaya maka abin da sayyidina ali ya faɗa game da waɗanda suke dawar suna goyon bayansa to bari ka ji al-hasan bin ali radiyallahu an ɗansa al-hasan bin ali qala radiyallahu an al-hasan radiyallahu anhu yake cewa ara wallahi muawiyata ara wallahi mu'awiyatu khairan li min haula sayyidina hasan yake cewa na rantse da Allah ni naga mu'awiya shi ya fiye min alheri sama da waɗannan mutanen yaz'umuna annahum li shi'a suna fada suna riya cewa su magoya bayana ne yan shi'a ta ne ibtagu qatli amma sun nemi kashe ni wantahabu thaqali sun wawashe min kayana wa aka zo mali sun karbe mun dukiyata wallahi sayyidina hasan yace na rantsi da Allah la in akaza minni muawiyatu ahdan idan muawiya yayi mun alƙawari ahkinu bihi bihi dami wanda zan iya tsare jini na da wannan alƙawarin da yayi mun wa uammanu bihi fi ahli kuma in am wato in amintar da iyalaina da wannan alƙawarin da muawiya zai mun ya zamto ni in aminta cewa sayyidina muawiya ya min alkawarin da ba zai zubar da jinina ba sannan kuma iyalaina za su zama cikin aminci ba za a wulakantar da su ba to in samu wannan yarjejeniya da alkawarin daga muawiya khairun wallahi shi ya fiye min alheri min an ya katuluni sama da in zauna cikin waɗannan mutanen su kashe ni fa yadhi'u ahlu baiti wa ahli mutanen gidana da iyalaina su wulakanta walau qataltu muawiyata kuma da na yadda na yaki muawiya la akazu bi unuqi yace wallahi na san za su kamo ni a wuya hatta yadfanuni hatta yadfaunani ilaihi silman har su miƙa ni zuwa ga sayyidina muawiya ta ruwan sanyi da suka zugo ni in zo in yaki muawiya da na yadda to da janyewa za su yi kuma su ne za su zargo ni a wuya su miƙa ni zuwa ga sayyidina mu'awiya ta cikin ruwan sanyi wannan magana ka koma cikin annadwa mujalladi na uku shafi na ɗari biyu da takwas da kuma rihabu ahalul bait fi rihabi ahalul bait duk littafan su ne fa fi rihabi ahalul bait safha ta 270 wa qala aidan radiyallahu anhu li shi'ati haka dai sayyidina al-hasan ya kuma faɗa game da dai waɗannan da suke cewa suna goyon bayansa yace ya ahlul iraq ya ku mutanen iraki innahu sakhiya bi nafsi ankum thalathun qatal wato qataltukum abi wa ta'antukum iyaya wa intihabukum mata'i innahu sakhiya bi nafsi ankum thalathun ya ce zuciyata ta rabu da ku saboda abubuwa guda uku sakhiya binafsi ankum thalathun abubuwa guda uku wato sun rabu da zuciyata game da ku abu uku da kuka yasa kun sire min a rai zuciyata yanzu ba ta yadda da ku ba na farko katal katal kataltukum abi ko katlukum kai katlukum abi katlukum abi kashe mahaifina da kuka yi yanzu sayyidina al-hasan yana zargin suwa ya suka kashe masa mahaifi sayyidina ali su ne ko shine mana qatlukum abi wa da'antukum iyaya da sukata da kuka yi satin da ya wuce ya mun faɗi wanda ya soke shi ko kat wa da'anukum iyaya wantihabukum mata'i da kwashe mun kayana da dukiyata da kuka yi wannan ya sa kun sire mun a zuciyata ba zan aminta da ku ko in yadda da ku ba wannan magana shi ma ka koma cikin laqad shayya'anil husayn sunan wani littafi ne laqad shayya'ani al husayn shafi na 283 an ce lokaci yayi sai mu tashi gadru ahlil kufati wa kaunuhum qatlatul husayn yaudarar da mutanen kufa suka yi da kuma su ne suka kashe sayyidina husayn insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik